الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai wacce ta rubuta takarda tun jiya cewar akwai a dan uwansu da ya tafi Kano shekaran jiya ya tafi kenan to babu labarin shi kuma wayan shi ba ta shiga da suna bukatan addu'a muna fatan dai lafiya tunda abinda bincike tabbatar daga gombe zuwa kano shine hanya mafi kyau wajen zaman lafiya a arewacin najeriya gaba daya wanda gombe kano jigawa jihohi ne da ba su da wani matsaloli waɗanda ake cirani kuma idan hatsari ne yanzu kusa an haɗa tashoshin gombe gaba daya a wuri daya da tuni an samu labari watakila dai kowa yin shi ta ɓata muna fatan haka ko makamancin wannan watakila su kuma babu waɗanda za su tambaya in an samu labarin shi sai ta sanar da mu muna fatan kuma a sami shi a cikin aminci insha Allah ana tana tambaya wai wace aljanna ce aka zaunar da annabi adam aljannan da Allah ya ga dama annabi adam ne ya zauna cikin aljanna kuma dama wai sannan kuma an ce an shiga aljanna ba a fita amma shi kuma annabi adam ya fita annabi adam dama ba ya shiga aljanna ne na kare fita ba an aje shi ne temporary kamar transit ne ka taso daga wani wuri za ka je wani wuri kudan tsaya kamar ka tashi daga gombe za ka je bauchi ku tsaya alkaleri ko za ku ci abinci ko za ku yi sallah ba nan ba yana nufin za ku zauna a wurin bane ba sai an jabo ciko malawar to saboda haka dama ba an halicce shi don ya zauna a aljanna bane ba tun kafin a halicce shi Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Qur'ani mai girma ga mala'iku zan sanya halifa a ban kasa to a shi dama ba a halicce shi don ya zauna a wajen ba wai da qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shine hikima halittar shi dama ya zama halifa a bayan ƙasa shi yasa ya zauna na ɗan lokaci amma Allah cikin hikimansa da ya tashi fidda shi bai kore shi ba sai da aka kaddara wani abu ya faru suka ɗan yi takun saka da iblis kafin aka ce to ku fita kamar jarrabawa aka mishi sannan wace aljanna ce zauna kuma aljanna dai wacce take sama ne amma a wani bangare ne wannan Allah bai bayani ba sai wannan wacce ta rubuto tambayar nan jiya na ce ban fahimci rubutun ba ko shekaran jiya ne abinda da ke cewa shi mijinta ne ya sake ta an dan samu saɓani allah kiyaye sai ya sake ta to sannan kuma sai ya sake cewa kuma tana cikin a sai dawo da ita to daga baya kuma ana zaune aka ƙara samun saɓani ya sake ya sake ta to da ya sake ta a kaga biyu kenan ko to tana cikin idda kuma sai kara cewa na kara daya ko tana idda na suka kara fada ban sani ba Allah sauke to sai take tambaya wai ba an ce ba a saki a cikin idda ba ai an ce ba a saki a cikin idda kaga wannan dai ba ta so a kai uku ne nake ga sau take a yi sulhu insha Allah to da farko a masaba ta jimhurin malamai ina ce jimhuru ina nufin jimhurin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da duk mazahibul arba'a abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal wanda ba su da sabani shine cewa in aka yi mace saki uku a lokaci ɗaya sakin yayi in aka yi saki biyu a lokaci ɗaya sakin yayi kuma hatta lajanatu da'ima ta saudi arabia da suka zauna taro akan wannan kusan jamhurinsu sun karkata zuwa ga wannan fatawan illa iyaka an samu a kaɗan daga cikinsu kamar alama bin baz a matsayin shi na mufti a lokacin rahmatullahi alai ya saba wannan fatawa da waɗansu daga cikin sahabbai da su ma suka ce saki dole a yi shi ƙwaya ɗaya a dawo a sake ɗaya a yi hassa uku amma lokaci ɗaya ba a yin shi gaba ɗaya to a nan amma kotunanmu na najeriya duka kotunan shari'a musulunci ba sa aiki da wannan fatawa duk kotun da kika ji alkali zai ce aure ya sauku an gane ko saboda suna fatawa ne akan mazhabobi kuma kowane kotu kuma ba a nan kasan ba duk kotuna haka suke to ana abin da za mu ce shine yanzu shi mijin za a tambaya a tambaye shi watakila ba saki ba ne ba kila ko yana ƙara cina miki ne ba na sake ki ba muna fatan haka don ba a so a yi saki uku gaskiya allah subhanahu wa ta'ala ita a talaku marratan saki guda biyu ne kara a kai shi na uku don na ukun annabi ya ainihin ba a son saki na uku saboda in an yi aure ba zai dawo ba har sai an sake wani aure sannan hatsarin da ke cikin saki uku kuma idan aka yi sai allah ya jarrabe ku da kuna son ku dawo har shi namiji ga gana fiki-fiki da ido yana ta neman fatawa malam an ce a wasu malamai sun ce kaza kafin a yi sakin bai san waɗannan malaman ba to a nan sai ga an ji an afka kuma cikin kuskure sai haɗa baki a ji a yi aure don a fito a cuci gara shi ya yi aure tsakanin shi da allah shi yaudaran shi aka yi so ake yi auren kashe wuta auren kashe wuta kuma yan haɗa baki da namiji haramun ne sai dai ta ita kaɗai duk duniya ba wanda ya sani amma da an cuci bawan allah yawwa shi ne gaskiyar magana amma da duk namijin da aka haɗa kai da shi matarsa ta yi aure don ta fito ya aure ta hadisi annabi ce Allah tsine masa albarka wanda ya aura in shi ma ya sani shi ma Allah tsine masa albarka kafin ga sai a je a jefa bayan Allah cikin fitina Allah ya kiyaye to wannan da a tambaye mijin tukunna a ji a me yake nufi da wannan maganar da yayi kafin a bada fatawa insha Allah sauran takardun gaba daya duk addu'o'i ne addu'o'i kala-kala ba zan ma iya lissafa su ba duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ya biya mishi duk wanda yake da damuwa kuma Allah ta'ala ya yi mishi waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya sare mana al'amuranmu ina ga kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah jiya muna cikin aya ta 20 ne ko arama na'am za mu tashi kan wannan aya insha Allah mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ilamu ku sani ya ku masu imani ko ya ku mutane annamal hayatun duniya lallai rayuwar duniya la'ibun ba wata ababa ce face wasa walahawun da sharholiya mun faɗa jiya al-la'ib shine wasa irin na ƙananan yara shake kira da la'ib amma a hausa a larabci na zamani kuma suna kiran koda wasan manya ma da la'ib yasa idan aka ce ainihin ah, la'ibul kurra ana nufin football player dan kwallon kafa sai su kira shi da ainihin la'ibul kurra la'ib yan ce mal'ab shine wurin wasa ko stadium to Allah ya ce da rayuwar duniya gaba ɗayanta kamar wasannin yara ne yadda yara suke wasanni a gina gidaje na ƙasa a yi motoci imma na kara ko na langa-langa a yi dokin kara kuma a ce sarki ne akan dokin duk waɗannan shine la'ik mun ba da misali jiya kamar yadda yara ƙanana mata suke da yar bebi kaga har ana mata ɗinki sa mata riga a yi wane ne to wannan la'ib yadda yara suke wannan wasan to haka shi ma rayuwar duniya yake bi ma'ana ba gaske ba ne ba ƙarya ne babu tabbas za ka gane rayuwar duniya ƙarya ne in ka shiga kabari idan ka shekara ɗari a duniya a ran da ka mutu sai ka ga kaman kwana ɗaya kai a duniyan ka je ka dawo kuma wannan duk wanda ya yi tafiya yana iya gane haka a ce ka je wani wuri ka yi shekara guda ka dawo idan ka dawo da kwana ɗaya sai kaman aikin ɗin ma kwana ɗaya kai to haka rayuwar duniya yake sai Allah ce wala hawan da kuma sharholiya sharholiya shine wasa na manya wanda ba shi da wani amfani kaga mutum katoto yana ta tika rawa sai ka rasa me yake samu a cikin wannan rawa yasa da aka tambayi imamu na malik me zai ce akan rawa halal ne ko haramu sai ce suwaye suke rawan kuma menene rawan sai aka kwatanta mishi ce mutum ne babba za ga ta girgiza jikin shi yace kuma lafiyar shi kalau abin da imam malik yace kenan yace baya tsammani masu hankali ne suke wannan abu haka imam malik yace duk abu kuma inna ma hukata ne haramun ne kai kai mai hankali to shine sharholiya kaga abin da kana idan mutum ya nutsu ya kalle ka sai ka bashi dariya shine la'ib a shine lahawul sharholiya kaga ana ta ababe waɗanda yake ba su da fa'ida a duniyance ba su da fa'ida kuma a lahiranci kaga talakawa sun zauna suna musu akan dangote da shi da wanewa ya fi kuɗi to don allah na riba za ka samu a ciki kuma a ta musu har raya baci a ta cacar baki kai ka san kuɗin wane kuwa an yi kaza ko kuma masu kallon kwallo mun sai wane fan biliyan kaza ko fan miliyan kaza ko ma ya ce maka wai na sayi shi wai ina sai ronaldo ba shi da ko sisi kuma an gane ku a zauna a ita wannan lissafin ta wannan sharholiya kenan ko kuma a zauna a ita musu akan 'yan siyasa 'yan siyasan nan fa gaba ɗayansu bakinsu a haɗe ki babu wani opposition party a nigeria ƙarya ne inda ake da opposition party wasu ƙasashe har na afirka kalli irin south africa akwai strong opposition party amma najeriya babu opposition party duk bakin su da shi yasa suke ta caccanjawa a ta cacca wanda ya dikamfin wanda ya dikamfin wanda ya dikamfin in sun haɗu a majalisa uwar su ɗaya uban su ɗaya a tafa a yi wasa da dariya ku kuna nan talaka kuna ta musu a kai ta gaba da mutum akan wani ɗan takara duk wanda na cikin allahu ga babu lada ga babu riba a duniya ƙarƙari shine kayi abin da za ka yi a baka haiju ka yi fada da duk mutanen layinku kana saiwa ne kana ashar da sauransu allahu kenan sai Allah ce wa zinatun da kuma kawa na duniya idan ka kalli rayuwar duniya kawa din nan da Allah ke ta magana dan adam zai baka tausayi ga duk wanda ya san maiduguri idan ka san gidan mai da ribe tunda naga kwanan na an saka gidan a social media wanda ma bai taba jin labarin gidan ba ya gani tun gidan yana gidan misali wanda ya san wani zai mamaki ba taba gina gida irin shi ko kace afirka ma gaba daya to yanzu in kace gidan abin da zai baka ta sun shine mai gidan ya rasu gidan ya zama wurin kamar tourism duk najeriya har yau babu gida irin wannan wanda mai kuɗi ya gina duk najeriya har yau babu shi wanda duk abin da ke gidan babu abin da aka kufe shi daga najeriya sai dai ko daga germany ko daga ingila ko daga wane ne inda kake gani irin falo na manya-manyan larabawa irin sarakunan dubai da sauransu da gwalagwalai fenti kaga da zinare haka shi ma ake kaga kujeran zama na gold ka ga abin nan sink na banɗaki na gol abin da za a sa hannu a wanke wallahi da gol aka yi shi kuma ya tafi ya bar shi ya mutu allah mishi rahama to wannan shi ne zinatun kenan kawa ce wacce ba ta da amfani kaga motocin hawan shi babu sun zama tarihi to dan adam idan ya gane wannan ba zai tsaya na bata lokacin shi yanzu irin wannan kudin da mai da rube gina wannan gidan ina da a ce masallatai da islamiyya da rijiya da bohole ta ginawa a najeriya wallahi zai gina sai sun kai guda dubu an gane ku tama ina sai wanda allah ba wa dama kuma ba mai kudin da zai sai gidan yanzu sai da gwamnati gwamnati kuma har yau ba ta saya ba to a takaice da shi ne zinatun kawai ado akwai wanda ya rasu wanda ke nasan shi matashi ne kayan sawon shi kawai sun kai 700 sutura kawai ɗakin kayan shi da aka ɗauka wajen sai da kayan sayarwa ne ɗakin kayan shi daban ya fi ƙarfin closet da ake a ɗaki takalma kan guda 300 da wani abu takalman sawa wannan nufa ba wai labari aka bani ba na san inda abin ya faru agogo in ka shiga inda agogon shi yake wani gilas ne ga sunan su ba ma san yawan su nawa bane ba haka zinatun kenan shedan ke kawata mutum wannan abu shi yasa idan ka biye wa yayi in kika biye wa yayi to haka zaki ta wahala duk zanin da ya fito kice sai kin dinka duk leshin da ya fito sai kin dinka duk wani takalmi ne shi to yayi kenan ba abin da yake sai wahalar da mutum in kina da miji ku ta fada da mijin in kina da iyaye ki ta rigima da su in mutum ba Allah ya kiyaye ma sai mutum ya sake layi haka waya in ka biyo wa canja waya akwai wanda duk wata shida sai ya canja waya duk wata kaɗan don su masu yin wayan dama haka ne tun daga iphone kaza har an kai 16 yanzu ko samsung sun wuce ashirin to awwalin shi 25 ni ban ma sani ba to wannan zinatun kenan shine kawa ado na duniya ado na duniya ado na duniya kullum ina bada misali Allah jikan sarki shehu na Gombe shehu Abubakar gidan da yake ginawa ya karisa gidan bai karisa ba ya koma ga Allah to Allah din kenan zai gina ginin da duk Najeriya babu gidan sarki irin wannan amma bai kare sabon mutuwa kuma ba za ta jira shi ba to dan adam din kenan kamar da ake gina muku gidan gwamnan da zai zama ba irin shi kuna ta murna ana gina gidan gwamnan ko uwar mai mutum zai samu ban sani ba kana fama da masara da shinkafa ina wanka da wani ana gina gidan gwamnan ba ka isa ma ka shiga ba to dama mu shugabanninmu na afirka ba abin da ake bukata suke yi ba an gane ku an ce mu daina maganansu a nan wurin ana sawa a redo redon jiha ne kuma to alayi halin da shi ne wata fakur duka da 'yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da malamai kowa ya fada cikin wannan abu ba sai gwamna ko sarki ba kowa ya fada cikin wannan abu to shi allah ce wa zinatun rayuwar duniyan gaba ɗaya adoci shi sa wani hatta wajen mata ma haka yi kaga ya zo mai aure saki ta duk wannan zinatu wa tafakhurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku da juna kai ta takama nafiwa ne kuɗi wa nafiwa ne connection wa nafiwa ne kaza nafiwa ne hanya idan mata ne ma nafi wance kyau kan da zai shiga cikin kabari ba kuma in ya shiga kabarin nan idan ba a yi aiki mai kyau ba mummuna zai zama duk munin mutum kuma in ya shiga kabari a matsayin shi na mutumin kirki ya zama kyakkyawa daren tashin kiyama za a canja halittar mutum mun karanta ku cikin suratul waqi'a inna ansha'na hunna insha'an waja'alna hunna abakaran urban atraba kowa Allah sai ya canja halittar shi ka koma mai kyau wanda ka fi kowa kyau to saboda haka Allah ce tafakurun alfahari ba a son alfahari wa takasurun fil amwali da kuma wato kaman takara wajen yawan dukiya ko kuma son tara dukiya kaga dan adam yana ta tara dukiya kaga mutane ce yana da naira biliyan 100 har yau fa a Najeriya fa duk yanda kudin mu ya lalace biliyan har yanzu fa biliyan yalla ne har yau biliyan yana da daraja duk yanda kuɗi ya lalace na faɗa ko a wurin karatun dare ne cewa idan kana da biliyan biyu 2 biliyan a ce duk wata za ka na kashe 4 miliyan kwamanda duk wata a ce sai ka kashe miliyan hudu a abinci da wane ne da sharholiya 4 miliyan sai ka yi shekara 40 da wani abu kafin kudin ya kare ka zauna ba ka komai kawai sai kashe kudi duk wata ka kashe 4 miliyan duk wata ka kashe 4 miliyan sai ka shekara 40 da wani abu kafin ka kashe 2 biliyan kun fahimci wannan abin da kyau to sai ka ji mutum yana da biliyan 100 kuma yana ta sata sai ya kara ba ma kudin halal ba ma Allah ce ga mala bakar mahmud gumi a lokacin da yake raye ita za a iya tara biliyan a halal kuwa biliyan ɗaya ta taro a halal ita akwai kwashen mak akwai masu tarawa a ba su ne a kallu min alƙalili shek isa ali ibrahim fantami ya ce har ya bar minista albashin minista bai kai miliyan ɗaya ba shi da bakin shi ya faɗa wallahi ya ce har ya sauka a minista da tinubu ya ƙara musu albashi amma har suka gama shekara hudunsu da buhari tun da shekara hudun karshe aka yi shi ya ce albashinsa as a minister is less than 1 million an gane ku ke sa daga nan za ka san najeriya ba mu shirya gaskiya ba za ka samu direba a saudiya ana biyan shi kusan miliyan uku da wani abu kudin najeriya wanda ko primary school bai yi ba saboda mai saboda an shiryawa gaskiya ne a baka albashin da zai rike ka shi saharar ina tambayin kaina wai don allah ma'aikatan da ake ba su albashi dubu talatin me ake so su yi kullum ka ci dubu ɗaya kenan fa da kai da matanka da yaranka da kuɗin mashin da asibiti da school fees duka kullum dubu ɗaya amma ga wani azzalumin sanata kuma albashin shi da allowances miliyan goma sha uku miliyan ashirin da uku 23 miliyan an biya sanata guda ɗaya wanda a sati sau uku suke zama sai kuma su tafi hutu sai a yi satuttuka ba sana kai kuma ma'aikacin gwamnati albashinka dubu talatin an ce a ƙara ma gwamnati sun taba su da kuɗi to sai kai ta imajinin wannan an yi lafiyar mukalau kuwa tun daga masun ji har darakta ba wanda albashin shi ya kai dubu ɗari biyu akwai ma'aikata a cikin nan darakta a jiha albashin shi har yanzu ya kai dubu ɗari biyu da hamsin kun gano na abin da kyau ya shekara kusan talatin yana aikin gwamnati a takaicen takaitawa dai shine an gina abun akan zalunci ne ke sa 'yan sanda da sojoji da wane ne su ta corruption in su bayan da ka iya da su na gaya muku akwai wani soja na masa magana na ce ya kamata yaran kunna akan hanya kuna musu magana su daina karban kuɗi wurin mutane a checkpoint ya ce wallahi ya ɗauki magana nawa da gaske in yana tafiya daga wani gari zuwa wani gari zai musu magana kai ku daina karban kuɗi wurin mutane ya ce amma shi a ƙarshe fa ya ce mai wallahi ya daina ce yanzu in yaga suna karba ba ya hana su nace saboda me yace malam waɗannan yaran da kake gani akan titi albashin shi bai kai dubu sittin ba har yau albashin ƙananan sojojin nan bai kai dubu sittin ba su ne akan titi su ne a sambisa su ne a zamfara su ne a katsina duk wurin bala'i su ake turawa ina fata kun gane to allah dai sauwaƙe wanda kurtun soja kurtu wanda in an ce kurtu me da hausa shine kurtun aiko bai da igiyan komai daga shi kawai sai babu na amerika to albashin shi ya kai albashin kamar major janar a najeriya guda uku kaga major janar shine karshen rank a soja to albashin kurtun da bai da igiyan komai a amerika ya ninka albashin major janar kamar sau uku allah ya sauwake to wata kasurun filamal ku dinga tara dukiya wanda ba za ku iya cinyewa ba ka tara ka tara sai ka mutu yaya kuma a raba musu malami da daura ya ce akwai wanda ya mutu ana ya bar kudi biliyan cash ya kai 1 biliyan cash da ya bari banda gidaje banda motoci banda abubuwa sai wani ya zo yana bin shi bashin miliyan 40 ɗayan shi suka ce su ba su yadda a biya ba in kun je lahira ba ba zai biya ka shi daurawa ya ce su ne suke rabon gadon da su aka yi wannan abin an kawo abin hisba sam suka ce su ba sai wa an rage musu yawan gado to kaga me amfanin kuɗin da ya tara wa takasurun fil amwal Allah ce wal auladi da kuma yawan yaya yawan yaya in ji Allah subhanahu wa ta'ala musamman yanzu ya'yan an tara su yanzu su suka samu liability kaga mutum yana da yara bai ma san ina suke kwana ba bai san sun je islamiyya ko sun je boko ba gon shi shi kawai kawo su duniya ya gama dan wahala wanda kuma Allah ne ce ku anfusakum wa ahlikum nara yanda zaka kare kanka daga wuta haka iyalanka matanka da yayanka kaga mutum yana da yara 27 an gane ko a ciki bai dauke su ya kai su islamiyya ba bai kai su primary school ba bai kai su wani makarantar allo na cikin anguwa ba to wannan ba su da amfani a wurin shi kuma sun zama abokan gaban shi suka girma to shine al'aulat ni'ima ne aihuwa ammana in kai abin da ya dace su girma su zamo 'yan ta'adda a cikin gari daiwa laifin iyaye ne daiwa akwai iyayen da sun iyayensu ya zamo a wurin allah sun fita akwai waɗannan daiwa akwai waɗanda kuma wallahi dama sakacin iyayen ne akwai uban da na sani wai na addu'a Allah sa ɗan shi mutu wallahi tallahi sai kuma aka kashe ɗan yan kala da wasu anguwa suka tsallako suka kashe shi shi ma ji ya kai hari wata anguwa aka gaya baban ita alhamdulillah wanda da aka kashe shi to dan Allah akwai bala'i mai amfani aihuwar ɗan babu to shine zanto dan da za ƴaƴan da za a haifa a ba su tarbiyya daidai abin da zaka iya ka bi da addu'a sauran ka barwa Allah amma ka haifi yara kan babu tarbiyya to baka da hujja gaban Allah subhanahu wataala Allah sai ce ta duk waɗannan abubuwan na rayuwar duniya da dukiyar da za ku tara da ado da wane ne da gidaje da motoci da connection da Abuja da Lagos da duk abin da kake da shi Allah ce ka masalin gaisin yanda ka san mamakon ruwan sama ne ana kira ruwan sama da alghais a larabci idan ruwan saman da ya zo bayan an samu fari amma ruwan saman da ya zo ba lokacin fari ba ba a kiran shi da alghais galibi a larabcin qur'ani ba yasa Allah ce wa huwa alladhi yunzilu alghaitha min ba'di ma qalatu wa yanshuru rahmata wa huwa alwaliyyul hamid shine wanda yake sauko da alghais min ba'di ma qalatu bayan an samu fari mutane ma sun yanke kauna cewa za a yi ruwa to Allah ya ce ka masal gaisin kamar misalin ruwan sama ne a jabal kuffara na batuhu ruwan saman da tsiron da ya fita dalilin sakon wannan ruwan saman yake burge manoma alkufara ana yawanci zaka dana fasara shi da kafirai wanda ba kafirai ake nufi ba magana ake na manoma domin shi alkufuro din shine rufe abu ta abin da ake nufi a nan yadda manomi ke rufe iri ya tona ya zuba ya bunne alkufur din da ake nufi kenan ba alkufur na rashin imani ba kun fanci wannan abin da kyau shi yasa na ajabal kufara sai ka ji har wasu malamai suna fassara shi haka na batuhu wanda yake burge kafirai don ya burge kafirai ayan ya zama musulmi ba sa ciki kenan amma ayan da kowa da kowa take magana musamman ma da masu imani ake magana sau su ne ake tsoratar da su kana da imani karka zame kai wani abu to ajabal kuffara nabatuhu wanda ainihin nabatuhu tsiron shi ajabal kuffara yake burge manoma shine ajabal zurra'a haka malamai suka fassara shi wanda yake burge manoma ka san ina aka yi ruwan sama idan ya banya ta fito idan ka je gewaya sai ka ga abin ya burge ka to shine ajabal kuffara kenan yana burge manoma sun mai hiju idan Allah ya ga dama kuma sai ka ga wannan abin da yake burge kan sun mai hiju sai ya bushe ruwa ya ɗauke a samu rana babu ruwa kaga shuka tana motsewa kawai tana bushewa kuma babu yanda ka iya ka wato Allah abin tsoro ne malam in Allah ya tashi al'amarin shi babu wanda ya isa ya hana in Allah ya turo gobara ba yanda aka iya ko gobara na gida fa idan Allah ya turo ta sai ta ci abin da Allah ya ce da ci a kira 'yan fire service su ce ba ruwa wani abu sai Najeriya an gane ku wani ga ana tura motar 'yan sanda wa ya kare ya ce mun shiga uku masu kawo agaji ana tura motarsu to sun mai hiju sai abin ya bushe fatarahu musfarran yana kore shar sai ka yana komawa yalo alamun ya lalace kenan sun mai kunu hutama sannan sai kasance kamar karmami ya riga ya gama lalacewa to haka dan adam yake ko san misalin da aka buga a nan duk lokacin da aka haifi yaro sai ga kowa yana sha'awar shi jariri haka ne ko ba haka ba har ya fara zama ya fara rarrafe ya fara koyon tafiya abun sha'awa a ajabal kuffara na batu kenan ya girma ya girma har zama saurayi mai karfi abun sha'awa ya kai shekara 40 50 55 60 to daga shekara 60 wasu ma sun ce daga 56 ne to baka kara gaba sai dai kai baya kuma za ka yi ta yin baya ne har ka koma kamar ɗan ƙaramin yaro duk da ka shekara 80 90 100 to komai ka irin na yara ne kuma ba za ka yi cin kilishi ba a lokaci kilishi ba zai taunu ba tsire ba zai taunu ba an gane ko kashi kan dama ba a magana sannan hatta goro da kake so sai an goga maka shi ya zama gari yaro karami kenan wani lokaci sai an rike ka za ka yi tafiya sai an tada kai sai an ma kaza in ana hira da kai ma za a ce na hankalin ya koma na yara ana labarin gabar shi sai yamma to yadda dan adam yake kenan shine misalin da Allah buga ana ke sa a cikin suratu ar-rum ne ko ko kuma ne Allahu eh khalaqakum min da'afin suratul rum can kusa da shafin karshe Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق- يخلق.
يخلق ما يشاء
وهو وهو على وهو العليم القدير وهو العليم القدير wannan ayan tana cikin suratun rum can kusa da ƙarshen sura cikin abin da nake iya gani a ido na aya ce ta hamsin da hudu an gane ko to Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah shine ya halice ku daga rauni rauni mani kan shi rauni ne sannan lokacin da aka haife ka ma kana da rauni ba abin da zaka iya har ka fara koyon zama ka fara koyon rarrafe ka fara koyon tafiya duka rauni mutum ke da shi sun maja'ala min ba'di da'afin kuwa bayan wannan raunin sai Allah sa mutum karfi kaga yaro ya kai shekara 18 20 25 30 da biyar 40 duka kuwa ya ce baya tsoron kowa a unguwa ya kutuntuma kowa a shar ya yi naushi ya yi wane ne ya yi wannan duka idan ma mutumin kirki ne za ka shi da kazar-kazar yana da ƙarfi zai iya ɗaga abubuwa shine al'uwa ɗin kenan to Allah bayan da kana da rauni ana rike ka ana koya ma tafiya yanzu ka zama kai ne mai ƙarfi da in ka naushi mara ƙarfi sai ka karya shi sai Allah ce sun ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba bayan wannan karfin da mutum ke da shi kuma ana nan ana nan shekaru suna karuwa Allah sai sanya mishi rauni kuma ya koma irin raunin farko wa shayba da kuma furfura sai Allah ce ya khluqu ma yasha Allah na halittan abin da ya ga dama idan ka kalli rayuwar tsoho wanda ya tsufa tukub za ka sha mamaki akwai wanda na sani he was a minister lokacin sardauna ba na so na kira sunan shi ya rasu to na san shi na san gidan shi saboda akwai kanin shi wanda yake mutumi na ne ba abokina ba akwai alaka ta harkan addini to idan ka je gidan shi za a kawo abincin rana misali a falon shi sai ga abinci kala-kala an kawo duka na alfarma amma shi ba zai iya ci ba ya dai fura ko a kawo wani farau-farau ya tsufa a lokacin ma ya kai shekara 90 da wani abu to kaga da'afan wa shaiba din kenan Allah ya mai da shi dan yaro karami yanda ake ba yaro abinci a bulumbuti shi ma kusan ya koma haka yaro kaga ba zai ci tuwo ba ba zai ci nama ba dan bai ma da hakorin jariri kenan sai da duk abin da yake ruwa ne ko kwasta ko wani abu to shi ma haka rayuwar shi ya koma sannan akwai wani ministan kuma da na sani shi ma minista lokacin sardauna duk ba zan faɗi mukaman da suka rike wani zai gane wanda shi ma na san shi saboda akwai ɗan shi shi ma mutumina ne mun yi harkokin addini da shi wannan abu yasa na kan shiga har wurin shi wato shi hankalin ne gaba ɗaya koma na yara ba za ka iya hira da shi ba zai iya ganin ka ya san ka mala isa zai ce maka mala ibrahim ya shekara daga kano ne mai haɗa ka da kano irin wannan hirar zai maka ko ya ce maka jiya juma'a mun haɗu a masallaci kuma kai ba ku haɗu da shi ba kuma jiya ba juma'a ba ne ba kuma minista ne lokacin sardauna sau da ya kai shekara wajen 90 da wani abu a lokaci to yadda yaro zai maka hiran shirme haka shi ma ya koma yana yi to rayuwar dan adam kenan shine Allah ba da misali da yadda shuka za ta taso abun sha'awa ko wasu tsirrai kamar tafasa misali ko ciyawa za ga idan ruwa ya dauke sai ga suna ta motsewa su koma yalo har su bushe shikenan su lalace haka dan adam ma yake to sai Allah ya ce fil akhirati alahira dangane da marasa imani dangane da masu sabon Allah azabun shadidun suna da wani irin azaba mai tsanani Allah kiyaye mu wa maghfiratun min Allah dangane da masu imani kuma akwai wani irin gafara daga wurin Allah wa ridwan da kuma yardan Allah subhanahu wataala to in aka shiga aljanna fa ba abin da yafi yardan Allah dadi dan yardan Allah zai samu a ga Allah subhanahu wataala kisa idan Allah yana magana sai ce wa ridwanun min Allah akbar bayan an faɗi sakamakon aljanna sa ce yardan Allah shine mafi girma gaba ɗaya saboda idan aka shiga aljanna abin da ke fara damu yan aljanna shine to yanzu muna cikin zaman zaman mu kuma a zo a ce za a mutu ke su ta damuwa to shine Allah zai magana da yan aljanna ya ce me kuke bukata yan aljanna sai ba ma bukatan komai duk wata ni'ima ya Allah ka mana shi aljanna babu duk wani irin damuwa babu ita aljanna abinda za ka iya tunawa ma babu shi inda na matsala ne to sai Allah ya ce da yan aljanna na saukar da yarda ta a kan ba zan yi fushi da ku ba har abada a kawo mutuwa a yanka ta ita kanta mutuwan ta mutu haka annabi faɗa cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ganin Allah a je a kai wa Allah ziyara a ga Allah kiri-kiri haka kiri da muzu shul da shul ganin annabi tsohuwa ta ga wata ta ce annabi ne an gane ko to shi yasa dan adam ba shi da wani burin da ya wuce samu aljanna to Allah sai ce wa mal hayatid duniya illa mata'ul gurur wannan rayuwar ta duniya ba komai bace faface rudi irin na shedan mata wani dan jin daɗi ne al wanda yake mai rudi dan jin daɗi ne kaɗan zai rudi mutum gaba ɗaya sittuna a wasa ba'una shekara sittin ko saba'in an mutu ana gaya min jiya wani ya ce wani na wannan hadisin fa na sittuna a wasa ba'una na ada ne yanzu hamsuna ake yi ko arba'una kuma yawanci haka idan kana kallon wallahi waɗanda suka rasu ko a social media sai ka ga yan arba'in hamsin ɗari sun mutu ba ga yan shekara tamanin ba kuma yan tamanin ɗin suna nan galibi mutuwan matasa da masu ƙarfi idan mata ne ma haka kaga yarinya karama ta rasu samari dama maza sun fi mutuwa haka za ka yi ta gani kullum posting in kana cikin group din janaza din nan da ka bude sai ka ga mutuwa akwai wani an sa shi kwanan shi uku yace a fidda shi mai wai da ya tashi da asuba sai ya fara ganin an mutu an mutu kan shi a cire shi kuma ya zo yana ban labari na ce ta ai wallahi da ka haƙura ai wannan ma wa'azi ne yace ina shi ba zai iya ba to saboda haka alhayatul duniya Allah ya kira ta da mata'ul gurur to sai Allah ya ce
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi tsere shine sabiqu yasa ake cewa musabaka an gane ko sabiqu ku yi tsere ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata irin gafara daga ubangijinku bi ma'ana ku yi rige-rige wajen neman gafarar ubangiji wa jannatin ku yi tsere ku yi rige-rige wajen neman aljanna aljanna da ke arduha fadinta ka ardis sama'i wal ard kaman fadin sama da ƙasa aljannan da za a ba mutum ɗaya girmanta ya kai girman sama da ƙasa sai Allah ya ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi wannan aljanna an tanade ta ne kadai ga waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma yi imani da manzannin Allah alaihi musallatu wassalam babu mai shiga aljanna sai fa wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzannin Allah gaba ɗayansu Allah sai ce zalika fadlullahi wancan labarin da ake baku na aljanna da gafara da yardan Allah da wane ne falala ne na Allah yu'tihi man yasha Allah na bada wannan falalan ga wanda ya ga dama ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah shi ne ma'abocin falala mai girma haka Allah kuma halicci rayuwar duniya ya fifita waɗansu a kan wasu saboda falalan shi da ainihin ganin daman shi a cikin suratu ali imran allah sai ce wa sari'u a irin kira'an da muke na ainihin asim bin abin da jujul kufi ruwayan habs amma a karatu na ainihin nafi'u ruwayan warash sari'u ne babu wawo haka ne ku awal babu wawul sari'u a karatunmu na allo kenan na gida amma a irin ƙur'ananmu na musafal madina din nan wa sari'u akwai wawul duk dai abu guda ɗaya ne wa sari'u ku yi gaggawa ku yi tsere ila magfir- ila magfiratin min rabbikum wa jannatin haka ne ko ardu has-samawati wal ard uiddat lil muttaqina ku yi gaggawa wajen neman gafarar ubangijinku da wata irin aljanna wacce wannan aljannan arduha as-samawatu can sai aka shi da jami'i nan kuma as-sama'u wato fadin aljannan kaman sammai ne da kasai sai Allah ya ce uiddan lil muttaqina an tattali wannan aljannan ne ga masu tsoron Allah to Allah a can sai ya faɗi siffofin su anan bai faɗa ba allazina yunfiquna fis sarra'i والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون cewar waɗannan da za su shiga aljannan allah ne fi kuna fi sarra'i su da waɗanda suke taimakawa da dukiyansu su ciyar da mabukata su taimaka wa talakawa su taimaka marasa lafiya fissar ra'i wadda ra'i a lokacin da suke da yalwa a lokacin da ba su da yalwa juhudul mukilli ka kukuta ka bayar Allah ya fi son irin wannan sadakan ba shi yasa wani sahabi da za a tafi yakin tabuka a lokacin da sayyidina umar ke kawo raƙuma dubu shi sai kawo dabino rabin kwano iya ƙarfin shi kenan ina fata an gane to sai Allah ce kuma wal kadhibina al ghaiza masu kame fushi waɗanda suke haɗe fushinsu wal afina anin nas suna kuma da yafiya in aka musu laifi kada ki ce ni a ina rike da ita daga nan har illa masha Allah ba wani masha Allah kabari za a shiga shine masha Allah to duk abin da mutum ya maka idan ka yafe mishi ka roki Allah da wannan ya Allah yanda na yafe mishi ni ma ka yafe min to Allah zai gafarta maka shi yasa wani daga cikin magabata yana da baiwa sai ya aike ta ta ɗauko nono a cikin ƙwarya an ji an sau ne abincin rana babu abinci a gida ya kukuta je ya sau nono da ta je ta ɗauko kawai abin sai ya faɗi ya fashi nono ya zube nono kuma ya zube ba a kwashewa musamman a yashi ko za a kwashe shi ba zai kwaso ba to ran shi ya ɓaci to ita wannan baiwar alaran ya ce shi kawai sai ta jawo aya ba ta ce ka yi haƙuri ba ba ta ce na shiga uku ba ba ta ce kaza ba ita ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqina sai ta ce allazi nunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza masu haɗe fushi sai ce na haɗe fushin nawa sai ta ce Allah ya kuma ce wal afina anin nasi masu yafe wa mutane ya ce na yafe miki sai ta ƙare sa'ayar wallahu yuhibbul muhsinina Allah na son masu kyautatawa ya ce na yanta ki kaga ƙur'ani ya mata amfani ko to wannan shine amfanin karatu kenan aiki da shi ita ta dama ƙur'an hujjatul lak aw alayka ka kafa hujja da ƙur'ani don ka bayyana gaskiya ko ka tunku da karya ko kuma ka karanta ka samu lada au alaika ko Allah ya kama ka da laifi ba ka karanta kaza ba ka saba amma azaba Allah ya kiyaye mu to shi yasa anan Allah ya ce to fadin aljannan nan kaman fadin sama da ƙasa an yi tattalin wannan saboda waye sai Allah ya ce saboda masu imani da Allah da manzanni to Allah sai ya ce wallazina da fa'alu fahishatan a wancan ayar su ne waɗanda ya suka aikata aikin sabo zakarullaha he su tuna Allah da wannan ne malamai suka ce ashe zikiri ka tuna aikin sabo ma ka daina shi ma zikiri ne dan ya ce zakarullaha fastakfaru li zunubihim he su nemi gafarar zunuban da suka yi Allah sai ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ce gafarta zunuban in ba Allah ba duk duniya ba wanda zai gafarta maka laifin da kai wa Allah sai dai mutum ya gafarta maka laifin da ka mishi shi sa ake cewa ma yafewa al'afu sai Allah ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun masu imani na gaskiya almusinina masu kyautatawa ba sa dogewa akan aikin laifi da sun yi sabo da an yi wa'azi he su dena shi sa Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ima ajrul amilina Allah ce ma dalla dalla dan masu aiki waɗanda suka kyautata aiki kan zamu ba su aljanna zamu gafarta musu zamu musu albarka duniya da lahira Allah ya sa muna ciki sai Allah ya ce akwai time ko na'am ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
Allah ce ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta faru da za ta samu fil ardi a ban ƙasa duk wani musiba da zai faru guguwa aka yi gobara aka yi menene ya faru duk wani abu ambaliyar ruwa ne duk wani musiba da zai faru fil ardi a bayan ƙasa na fari ne na wane ne wala fi anfusikum ko a cikin kawunanku mutuwa ne rashin lafiya ne accident ne wani fitinar rayuwa ne talauci ne sharri aka maka ka san akwai wani sharrin idan aka maka za ka ji gwanda ka mutu haka ne ko ba haka ba wallahi in aka maka wani sharri he ka ji duk duniya ta maka da ka shiga cikin wani irin damu wanda ko bacci ba za ka iya ba to shine duk wani musiba da zai faru ko a kanku ne ko kuma a harkokin rayuwa Allah sai ce illa fi kitabi ba abin da zai faru face yana cikin littafin Allah yana cikin lauhil mahfuz Allah ya sani Allah ya rubuta shi min qabli an nabra'aha tun kafin a halicci wannan abu ke sa ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da hadisin Imam Muslim da kuma Imam Tirmidhi duk sun ruwaito annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam hadisin abdullahi bin amr bin as ya ce sami'ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul ya ce na ji manzan allah yana cewa ƙaddara lahul maƙadira allah ya ƙaddara ƙaddarori duk wani abin da zai faru allah ya riga ya tsara shi sai annabi ya ce ƙabla an ya haluƙa samawati wal ard tun kafin a halicci sammai da ƙasai tun kafin a halicci sama a halicci ƙasa duk abin da zai faru cikin sama da ƙasa Allah ya rubuta shi kun san yaushe rubuta tazarar da ke tsakanin su sai ce bi hamsi na alfi sana da shekara dubu hamsin sai da Allah ya rubuta duk abin da zai faru a cikin duniya da lahira aka gama rubutawa aka ajiye shi a launin mafus sai bayan shekara dubu hamsin sannan aka halicci ƙasa sannan aka halicci sama don ƙasa aka fara halitta kafin sama da nassin ƙur'ani wani sai ɗauka an fara halittar sama ne tun da can mala'iku suke kafin aka halicci nan nan allah fara halitta kafin ya halicci can da nassin alƙur'ani mai girma ina fata an gane saboda allah in yi magana halittar ƙasa sannan sai magana kuma halittar sama cikin suratu albaƙara da kuma suratu fusilat wurare guda biyu to allah ya tsara komai shi yasa duk abin da zai same ka duk duniya ba wanda ya sai hana ya yi munafurci ya yi kullace-kullace a je gun bokaye a yi tsafe-tsafe a yi munafurci a je a gawa ne a gawa ne kar a baka wallahi ka samu in kuma allah ya kaddara ba za ka samu ba komai connection ɗinka wallahi ba za ka samu ba akwai wanda na sani a najeriya nan yanda zan ga kwamanda na kira shi ko a cikin duhun dare ne gane ni haka tinubu ya san shi ba shi ne shugaban ƙasar najeriya ba ba wanda fi shugaban ƙasa alfarma a kowace ƙasa musamman da na najeriya ka tinubu ya san shi kyakkyawan sani koran da aka rantsar da tinubu wani abokin tinubu mishi waye akan ya zo wurin dina da daddare da ya zo shi yana zaune haka irin kusa yadda ake zama su shugaban ƙasa suna high table ya tinubu ya hango shi ya kwala masa kira wane zo mana ya zo suka tafa suka gaisa a gaban mutane wurin taro amma har yau ba ba shi kowane mukami ba ya bi ya bi ya bi abin ya gagara Allah bai rubuta ba wallahi haka abin yake wanda ba wai labari ba ni da shi kai tsaye muke waya ɗalibi na ne an gane ku duk hanyar da za a bi an bi abun ya yiwa kai hasali ya ma zauna a gidan tinubu na tsawon lokaci kuma tinubun ya sa ya zo ya zauna ba ya zo neman alfarma ba irin bai da wurin zama wani ka dawo gida na ka zauna tsaban yadda tinubu ke son shi amma an ja gaba an bar shi a baya saboda Allah bai rubuta ba na to shi Allah ce illa fi kitabin min qabli an nabra'a duk abin da zaka samu a duniya in Allah rubuta naka ne wallahi ka same shi ai duk munafuncin da za a yi a jagun bokaye a jagun ya tsubbu a yi munafurci ba abin da zai faru in kuma allah ya ce ba naka ba ne ba duk connection ba za ka same shi ba sai lokacin da allah gana ma ke sa ce inna zalika ala allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin allah hakan ya faru kaga ka ce an raba ni an hana ni kai ta surutu allah ne ce ba za ka samu ba kai ta je haushin masu rabiya kuma ka duba ko a wajen raɗin aure sai ana raba cingam da goro mai rabiyan ya san ka ba sai ga bai baka ba sai ka dauka ba san ka wallahi yana son ka Allah ne ce cingam da goron nan ban da kai kuma kai ta je haushi inna zalika lallahi yasir abu ne mai sauki a wurin Allah in ya kaddara zaka samu kuma a dumbulo a baka shi sa mai rabin sai ya fara da kanshi ana ba shi tire sai iba ya zuba aljihu ce tanzu duk abin da zai faru ba shi kan ya tsallake a takaice dai mu ainihin sa a cikin zuciyarmu cewa Allah shi yake komai shi sa na faɗa jiya wurin tafsirin dare 'yan najeriya daga cikin kuskuren da suka yi da suka ɗauki ta buhari shi zai gyara musu komai kwata-kwata babu allah cikin maganar mu kawai mai gaskiya babu insha allahu babu allah taimake shi ai kawai akwai wanda fa buhari na hawa shugaban ƙasa ya je cinikin wani gida karɓi takardun gida ba buhari ya hau mulki an ce kowa zai yi kuɗi an gane ko to duk lokacin da muka mai da abu zuwa ga allah sai allah ya shigo cikin abu amma muka cire allah shi ma sai cire hannun shi a cikin lamarin mu to ya zama mana wannan darasi ne ko da nan gaba duk abin da za mu yi mu ce ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk wanda za mu yi Allah shi ma ba zai iya ba Allah ka iya mishi to kuma Allah sai shigo cikin abu amma muka ce a'a kawai wayon mu ne dabaran mu ne da gaskiyar shi da kwarewan shi yana da basira ya san tattalin arziki Allah sai zara taimakon shi a ciki Allah ta'ala ya ganar da mu ya kawo mana dauki da agaji a cikin dukkanin al'amuran mu saboda lokaci yayi ga shehu juma'a za mu tsaya a nan sai Allah kai mu gobe insha Allah mu ainihin karisa waɗannan bayanai abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم